بسم الله الرحمن الرحيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudata min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin talata wanda yau wata na musulunci watan shida watan jimadin al'akhiriyya da kwana uku shekarar hijira yau 1444 27 ga watan 12 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke bibiyarsa wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai yinin mako irin wannan yini idan masu bibiyar mu basu manta ba muna cikin suratul tauba sura mai namba ta tara a cikin jerin gisurun alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 60 daidai a wannan sura yau za mu tashi aya mai namba ta 61 a cikin wannan sura insha Allah kafin nan akwai 'yan tambayoyi kamar yadda aka saba mai tambayan farko yana tambaya game da ya halatta a bawa matar aure zakka matar aure da matarka ta aure kalmar da bambanci an bayyanta matan aure za ta iya yi wa ƙanwarka ce addanka ce ummanka ce gwaggwanka ce da didi sauran dangogi da nau'o'in mata za su iya kasancewa matar aure amma matarka ta aure ita kuma wata magana ce daban matar aure in ba matarka ba ce ya halatta a bata zakka amma matarka a matsayin kai mai ba da zakar bai halatta ka bata ba an bayyanta don domin duwanda kake daukan responsibility nasa gaba daya to ba za ka bayi zaka ba wanda nauyinsa yake kanka kwacan kwab ba za ka bayi zaka ba an fahimci wannan ko uba ne ko ɗa ne ballantana mata dama ita ce min babi aula ko ƙaninka ko yayanka in dai nauyinsa ci da sha tufafi magani ɗawainiya tana kanka to baya ci wanda za ka bayi zaka amma wanda ba wannan ba to shari'a ta ce in iya cikin waɗancan mutane guda takwas za a iya bahi zakka an fahimta matar aure a gidan mijinta a matsayinta ta yar uwarka a yayarka ce kanwarka ce da sauransu tana cikin mabukata za ka iya bata zakka amma matarka ba za ka bata ba saɓanin kuma ita macen in tana da dukiyar zakka za ta biya mijinta tunda manzon Allah ya wani hukuncin matar Abdullahi dan Mas'ud Zainab ta zo ta ce mazan Allah zan fidda zakka mijina ya ce na bashi abdullahi dan mas'ud ya halatta na bashi ya ce in kin bashi ma ladan biyu Allah zai baki da ladan zumunci kuma da ladan kin ba da zakka an fahimta amma an ta san za ka kara mata kishiya ba za ta baka ba ko ba gaskiya bane in ta san za ka ba za ta baka ka karo wata aboki zama to da wahala ta baka gaskiya saboda ka ya ababin halatta ya halatta mace ta bi mijinta zakka amma bai halatta miji ya biya matarsa zakka ba an fahimta to wannan shine insha Allah tambaya ta biyu ya samu dukiya ce wanda ta kai nisabi tun watan Rajab na bara kenan wanda a yau muna da wajen wata goma kenan tunda yanzu muna jimadul akhir ko sai Rajab din muna wata mana goma sha biyu to tambayar sa malam ya halatta na jirkinta zakata na kai ta Ramadan domin irin kwaɗayin da ake so a kwaɗaitar da al'umma wajen aiki lada a ramadan bai halatta ba duk lokacin da ka samu dukiya ta kai nisabi a wannan watan za ka fi da zakata ba a yadda ka jirkinta kuda da kwana ɗaya ba ramadanu abinda aka fi so a cikinsa yawan aikin nafila sadakoki da kyauta da nafilbi da karatun alkwari ɗoriya akan abin da kake yi amma zakka wajibi ne Allah ne ya sa mata rana ba kai bane ba ranar ka bace Allah ne ya sa rana da kansa ba za ka canja wa Allah ranar sa ba idan lokacin zakkar ka yayi ko da saura kwana biyu Ramadan ya tsaya zaka bayar ba za ka ce zaka jirkinta Ramadan ya shigo ba wannan jinkirin haramun ne idan kuma ka jirkinta wani tsautsayi ya samu dukiyar to malamai sun ce sai ka rama ana biyan ka bashi sai ka biya mutane bashin da ake binka sabanin kuma ya halatta ayyu kasa da ita yanzu misali kana da dukiya ka sami dukiya tun watan safar ne ko jimadi ne ko wannan rabin awal wata biyu ko na ukun sabo shekara kuma kai ka ce kana so kai zarkar ka da ramadan ya halatta a jawo ta baya ya halatta amma a tura ta gaba da bai halatta ba an bai mutane da ke ku ta wannan shine insha Allah abin da malamai suka ce Allah ramadan mu tashi faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الله تعالى كتشوى ومنهم الذين يؤذون النبي أي ومنهم المنافقون أو ومنهم المنافقين أي المنافقين daga cikin siffofin munafukai da wannan sura take ba mu labari wanda tun fatiha ta sura din tun farkonta take bayani kan munafikai to har yanzu bata gushe ba tana bayani kan irin siffar da Allah ta'ala ke siffantawa ta munafikai can an ce daga siffofinsu kaza kaza suna rantsuwa akan ƙarya suna cewa ka ba su izini su zauna a gida suna cewa kaza da kaza da kaza to wannan ma ɗoriya ce game da ausaf nasu wanda jalla wa'ala yake faɗa cikin wannan sura daga cikin halayyar munafiqai inji Allah allazina yu'zuna an-nabiyya wanda ɗoriya kuma suna cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama munafiqai suna cutar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama cutar wasu ta bayyana gare shi a gurabe daban-daban mu dau hadithul ifki ta kadai ta izan mata zama cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi wa matarsa na Aisha ummul mu'minin qazafi wanda manzon Allah da shi da na Aisha Allah ya kara mata yadda da sai na Abakar Allah ya kara masa yadda sai da suke wajen kwana 40 a cikin damuwa domin Allah bai saukar da wahayi ba ko magana tana ta yawo tamkar wutar daji wa'ansu gaskata wa'ansu su yi shiru wa'ansu kareta garin madina ya dau zafi kan magana har na na aisha ta bar gidan manzan allah ta kuma gidansu ta zauna domin irin cece kucin da yake ta faru a wancan lokaci to akwai gudunmawar munafukai wajen yayata wannan magana akwai gudunmawar munafukai wajen ɗaiɗaita wannan magana daga ciki ma akwai jagoransu abdullahi bin obi bin salu wanda shine ra'asul jarima shine wanda zai tawalla kibrau an fahimta saboda ka shi iyaci wanda suka jagoranci yada wannan musiba to ashe daga cikin siffofin munafakai akwai cutar da mazan Allah a ciki suna cutar da shi sallallahu alaihi wasallama har abin ya kai ga iyalansa har abin ya kai karan kansa da iyalansa da sahabbansa duk wannan aikin munafakai ne to daga irin cutar wadda suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa huwa udhun huwa udhun ai shi manzon Allah tamkar kunne ne wai suna cewa a yakbilu kullama sami'a ai duk abinda manzon Allah ya ji ko zai yadda ne an fahimta duk abinda ka zo ka faɗa masa kawai ya yadda baya tantancewa ya baya bambancewa tsakanin uzurin ƙarya da uzurin gaskiya to daga cikin irin cutar wadda munafukai suke wa manzon Allah akwai wannan kalmar wa yaquluna huwa udhun ai an yi kinaya da uzun li anna mu'amalatul uzun as-sam domin mu'amalar kunne a jikin dan adabi ne ji ya taimake ka ji magana a kusa ko a nesa to shi kuma kunne da abin da yake so da abin da baya so da gaskiya da ƙarya duka sai ya ji ko ba haka bane kunnan ka zaka hana hijin ƙarya sai daga tashi gabar go kunnan ka zaka hana hijin abin da baka so ba zaka hana shi ba to haka suka mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk abin da ya ji duk abin da ya zo sai ya ji kuma in ya ji sai ya yarda wannan iya cikin aibi da kuma kokarin liƙawa manzon Allah wata sifa wanda ba ta saba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke suke siffanta hi da udhun ne wai mubalaga ce ta ƙololuwar kaiwa manzan Allah duk abin da ya ji sai ya amfani da shi kuma iya cikin muhassanatul lafziya kamar yadda malaman balaga suke cewa kamar a ce kamar yadda Allah ke siffanta matan aljanna wa huru na'im sai aka siffanta matar aljanna da ido an fahimta huru na'im kuma sai aka siffanta ainihin kamar mutum mai jin daɗi wanda yake cikin ni'ima a ce masa na'imatul ainihi na'imatul ainai ko kuma inda Allah ke cewa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira kaga wannan duk mubalaga ce ta Qur'ani ko kuma a cewa mutum a kasirur raman kasirur raman idan larabawa suka ce mutum kasirur ramat gidansa mai yawan toka ne a gidansa amma idan ka je gidan zaka tulun toka a gidan to kinaya ce ta hidima wa baki tukunya ba ta sauka a kamuru ai dole sai an gasa sannan za a samu toka ko gidan marowaci ba ba za a samu toka ba saboda ka wannan duk kinaya ce ta muhassanatul lafziya wanda larabci ya zo da irin wannan siga ta adon ta zance to a cewa mutum ho ozon ana kinaya da kulle ai kabila kullama yasma duk abinda manzon Allah zai ji wa iya karba iya yadda a zo a fai uzurin ƙarya a bashi uzurin gaskiya ya yadda amai kaza amai kaza duk ya yadda wannan aikin munafukai ne suke siffanta manzon Allah da wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai Allah ya ce a faɗa musu qulu uzunu khairi lakum jin manzon Allah ai alkhairi ne gare ku a ce ka faɗi magana manzon Allah ya ji ai alkhairi ne babu alkhairi ma da ya kai wannan abinda kuke faɗa na uzure-uzurenku da na ƙaryar da na gaskiyar har in dai manzan Allah ne zai ji ai alkhairi ne gare ku wani zuna khairi lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye dama ya gaskata ga Allah duk abin da ya zo ga Allah sam'an wa ba'atan manzan Allah bai taba cin karo ko taka burki game da wata doka da zo daga Allah ba duk abin da ya zo daga Allah shine farkon aiwatarwa an fahimta sannan wa yu'minu lil mu'minina ko manzon Allah iya gaskata masu imani duk inda mu'minan su suka faɗa masa magana iya gaskatawa manzon Allah mun je kaza da kaza kaza ya faru sai manzon Allah ya ba su hukunci manzon Allah kaza da kaza ya faru manzon Allah sai ya ba su fatawa manzon Allah bai taba ƙaryata sahabinsa bai taba yi ba duk abin da sahabinsa ya zo ce mai ai manzon Allah kaza ne ya faru magana ta ƙare ga wanda ƙur'ani ya saukan cewa idan fas ya zo muku da magana ku bincika ai manzan Allah ne tura shi karɓar zakka sai ke ce ya rasula ai sun naje sun ce ba za su bayar ba a lokacin manzan Allah ya ce to a ɗaurar ɗamara a je a yaƙi su kaga manzan Allah bai ce ƙarya kake ba bai ce a bincika ba sai da Allah ya masa wahayi ya ce in irin wannan ta faru ka dinga bincikawa domin akwai yiwuwar ajiya afkawa mutane kan jahilci kuma a yi nadama manzan Allah duk abin da sahabi zai faɗa masa to sami ina wa ba sallallahu alaihi wasallam wannan kuma iya cikin siffa kyakkyawar halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya karyata mutum sai dai in karyarsa ta bayyana manzan Allah baya karyata mutum baya gwasile mutum mutum baya zuwa da labarinsa bai kai aya ba manzan Allah ya tsire shi baya yi duk wanda yake magana a majalisi ya tsaya ya saurare shi kuma sai ya ce har ƙarshen maganarsa manzan Allah duk wanda ya ce yaro ina son ganin ka to manzan Allah zai tayi ji saurare shi kai hasali duk wanda ya gayyaci manzan Allah gidansa manzan Allah har gidansa yana zuwa domin kyakkyawan hali wanda an ce shi muke so mu yi koyi manzan Allah Allah ya ce shi za mu koya shi za mu kwaikwaya ga wanda yake son ya gama da duniya lafiya ya samu karkari a lahira manzan Allah shine abin koyi gare mu amma yanzu al'amuranmu da yawa sun saba abinda manzon Allah ya zo da shi za mu cika baki ahalin sunna kaza kaza kaza da sunna a baki amma mu'amalar ba ta da kyau gudanarwar ba ta da kyau ciki yanzu hasali akwai abubuwa da yawa hatta janaza abinda yake zo a samu lada mai girman gaske wata jana'izar idan an rena gawan to ko taruwa baya gun jana'izar amma wata jana'izar in ta wane ce ko ta dan wane ko ta matar wane ko ta uwar wane to wallahi kafin ma a gayyata wani kidan ka ji na jiyo zai ji kawai a je a yi dandazo a ci gabu to manzan Allah ba haka yake biya ko ahlus sunna baya rena gayyata tsohuwa tukub ta gayyaci manzan Allah gidanta ya ji talaka wanda sunansa ma bai bayyana cikin sahabbai sosai ba ya gayyaci manzan Allah gidansa ya ji har ya ce manzan Allah nuna mu gunda zanki zanki sallar nafila a wannan gidan manzan Allah ya ce inda ya nafila za ka yi ka gyara daidai na ka dinga nafila a wannan gu manzan Allah haka yake ya ji ya gano marar lafiya ya je jana'iza ya je kaza ya je gaba hasali ma akwai wata dattijuwa tana zuwa ta share masallaci to kwana biyu uku bai ganta ba sai ki manzan Allah yake tambaya aka ce ai ta mutu ya ce me yasa ku faɗa min ba me yasa ku sanar da ita rasul mulkin a jana'iza ne manzan Allah ya ce to dallani ala qabriha ku je ku nuna mun kabarinta manzan Allah ya bar abin da yake ji aka nuna mai kabarin wannan dattijuwar ya mata addu'o'i sannan ya dawo to wannan shine mu'amalar manzan Allah da kyakkyawan halin shi ba girman kai ba rena mutane ba aibanta mutane ba takabburanci ba ba ra'ayin riƙau manzan Allah ba shi da ra'ayin riƙau sallallahu alaihi wasallam duk wannan shine halayyarsa da ahlus sunna ake so akwai kwaya haka ake yi a dinga karanta halayyarsa ana aiki da shi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ul'udunu khairi lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladina amanu minkum shi manzon Allah rahama ne ga wanda suke da imani a cikin ku rahama ne tunda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatin lil alamin aiko ka ya rasulullah ya zama to rahama ga duniya gaba daya a lokacin manzon Allah ke ce jibril hatta anta hatta anta manzon Allah ke ce jibril har kai aiko ni ya zame ma rahama gare ka jibril sai ce hatta ana ya rasulullah har ni din ma domin ni ban san ni waye ba ban san matsayina ba sai da Allah ya aiko ka a matsayin manzo tunda sai da Allah ya aiko ka na san ni waye aka ce muta'in thamma amin ni mai yawan da'a ne sannan kuma amintacce ne sai zuwan ka sannan na san matsayina a gun Allah haka jibril yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah rahama ne ga kowa har kafiran duniya manzon Allah rahama ne gare su ballanta na masu imani sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah yake fishi idan an taba shi kai tsaye ba manzon Allah ba kuma sahabbai suna aiwatar da wannan shi ko manzan Allah wai ba sai ka aibata wani nasa ba ko mahaifansa a shi din kai ko dabbar manzan Allah ka aibata to hukuncin ka aibata manzan Allah ne akwai lokacin da manzan Allah da domin kyakkyawan halinsa da da kyakkyawan ɗabi'arsa iya hajja ki iyawa hadisin mu'azu yake cewa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na kansa ina bayan manzan Allah akan jaki muna tafiya to wata rana ya zo zai wuce ta wajen wasu mujirkai ce jakin da mazan Allah ke ka yake fitsari da yake fitsari sai wani kafin wai toshe hancinsa wai kamar jakin da mazan Allah ya hau iya fitsari mai wari a lokacin sabai sai kaddama suka kashe shi kuma sun kashe banza sun kashe iska me yasa ya aibata abin da mazan Allah ke ka bai isa ba dan ubansa kowa yi shi an fahimci wannan to wannan shine mazan Allah fa Allah da kansa lokacin da Abu Lahab ya aibata manzan Allah ya ce alihaza jama'ata na tabbalak ya faɗi mummunar magana game da manzan Allah sai Allah ya sako da sura su kutum ta la'antar abu lahab da ce shi ɗan wuta ne Allah ne ya saukar da surar ba amma shi abu lahab manzan Allah ya faɗa wa magana sallallahu alaihi wasallam saboda ka taɓa manzan Allah ba a jira ba a cewa a jira a yi kaza a duk ba wani dogon turancin kawai in kuna da yadda za ku yi wani iya faɗa manzan Allah mummunar magana a gama da shi in yasa wani abu kuma zai biyu baya da gaba wannan haka shari'ar take a da da yanzu da gurba wata canji an fahimta walan tajida li sunnatillahi tabdila wannan shine cikar imani tunda Allah ya ce annabiyu aula lil mu'minina min anfusihim Allah ta'ala yake cewa rahmatul lil ladina amanu minkum wal ladina yuzuna rasulullah wadanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lahum azabun alim suna da azaba mai radadi duk wanda aikinsa cutar da manzan Allah a waje ko a ɗaki a fili ko a ɓoye to babu shakka zai haɗu da azaba baka azaba mai muni tun a duniya balanta na je lahira Allah ta'ala ya tsari na'am
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين daga cikin halayyar munafikai ya halifuna billahi lakum daga cikin halayyarsu suna rantsuwa da Allah gare ku domin ku yi da su munafiki baya jin tsoron rantsuwa kuma baya jin kunyar rantsuwa yanda baya jin kunyar ƙarya hakanan baya jin kunyar rantsuwa hakanan baya tsoron warware magana baya tsoron tufka da warwara inda munafiki wannan halinsa ne kuma baya tsoron wulakanci akan kwadayinsa baya tsoro wannan duk qur'ani ya bamu wannan sufar makwadaita ne makaryata ne masu alƙawarin ƙarya masu rantsarantsan ƙarya duk wannan qur'ani nake haka ita mana siffofin munafukai daga cikin siffarsu akwai rantsuwa da Allah akan ƙarya yazo ya dinga wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kaza kaza kaza kuma wallahi ƙarya yake yi a suratul munafiqin Allah ta'ala yake cewa yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fa yaw ittakhadhu aymanahum na'am اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون
Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junna su munafikai su raki rantsaran tsansu ya zama garkuwa gare su rantsaran tsansu ya zama to kamar sun samu ta garkuwa a yadda da su a aminta da su to sai su rantse da abin da zai halaka su akan ƙarya ittaka zo aymanum junna fasaddu an sabilillah suna toshe hanyar din Allah Allah ya ce inna musa amma kanu ya'malu abin da suke aikata yayi muni saboda haka daga cikin alamun munafirci akwai rantsuwar ƙarya akwai saba alƙawari akwai warware yarjejeniya bayan kun kullata da mutum kai da shi na kaza da kaza ni da kai magana nan da gani sai kai kuma ka ji ta a wata tasha to alama ce ta munafirci kuma alama ce ta zubewa darajar dan adam an fahimci wannan saboda ka magana tana cin abin da ke martaba dan adam tana cin kuma abin da yake ga dan adam ba da daraja saboda ka suna ƙarya ya halifu na billahi lakum suna rantsuwa da Allah akan ku dan ku yadda da su ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani so kai matuƙa wajen rantsarantse ko kuma su kai matuƙa wajen cutar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama su zo su rantse mu ce su ba haka suke nufi ba su ba da wannan suka yi ba liyar dukum domin ku aminta da su domin ku yarda da su shi munafiki dama ba yardar Allah yake ne ba ba in za a ce wane honorable wane excellency wane alhaji wane ya yarda da shi shi ne bukatar stabil duk inda wani daga cikin wanda Allah ya ba su duniya zai mai da shi ula'ikal muqarrabuna to haka yake su bai damu da su saba da Allah ba bai damu da ya bar hanyar gaskiya ba inda za a ci ai daga cikin cabinet din wani akwai wani a ciki to shi shige na bukatar tabiya su rantsuwar da suke yi ba Allah ya ce lirdukum domin su yarda da ku sahabbai ku yarda da su domin ku ba su wani abu na kariya ko aminci shine babban makasudin rantsuwar su kawai sahabbai su yadda da su ba su gane su makaryata ba ne ba shi ne manufar rantsuwarsu sai Allah ta'ala ce wallahu wa rasuluhu da Allah da manzansa a haƙu sai aka tauhidantar da damir ɗin aka ce wallahu wa rasuluhu da sai a ce a haƙa kuma sai aka ce a haƙu an yi ruduhu kuma ba a ce an yi ruduhu ma ba in kawo mumini an fahimta domin suka ce yardar Allah da yardar manzan Allah abu ɗaya ne saɓawa Allah da saɓa manzan Allah abu ɗaya ne ɗa'awa Allah da ɗa'awa manzan Allah abu ɗaya ne yasa aka ɗayanta da mirin wallahu wa rasulu a haƙo an yi rutuhu da Allah da manzo su suka cancanta ka nemi yardarsa ba yarda ɗan adam ba dan adam duk inda yake bahi da tabbas kamar sabis ne na wayoyin da muke amfani da shi bahi da tabbas ko wutan nefa a yau za iya ganin farinka a gobe iya ganin bakinka a yau zai iya yabanka a gobe zai iya zaginka dan adam kowaye inda ba annabi ba ne to iya da wannan tsarin saboda dan adam ba shi da mustaƙirri akan ra'ayi kowaye shi ba shi da tabbatuwa akan ra'ayi a yau za a gan shi a nan a goma ga a can a yau zai ce ka za a goma ga saɓanin abin da ya fada ko da baki ko da aiki wannan ɗan adam kenan to allah da ya san ɗan adam ya san cikinmu da bayanmu sai yake cewa kai ahalu sunna neman yardar mutum ba taka bace idan ma mutum ya yadda da kai yau gobe zai iya saɓa ma gobe za ka iya saɓa masa nawa aka yi da wane da wane tight ne suna haɗe amma wata sai gaji kuma ana adawa musamman yan uwa yan siyasa da sai gaji wani a wannan gidan yake iya ta yabon gidan iya ta rantsuwa ba ya wannan gidan ba ya kaza amma kuma sai gaji ya sauye shi kaya koma can gidan yasa dama ake cewa ahabib habibaka haunan ma asa an yakuna bagidaka yawman ma kuma aka ce abgid bagidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma aka ce ka so abin da kake so cikin taka tsantsan akwai yiwuwar abin da kake son a gobe zau makiyinka ka ƙi abin da kake ƙi in ka bi shi a sannu-sannu kar ka bayyana ƙiyayya ka bayyana adawa ka ce ni da wani har abada ɗan adam wallahi baka isa ba baka da wannan zuciyar baka isa ba wannan ba huriminka ba ne in za ka ƙi abu ka ƙi sadda-sadda idan za ka so ka so shi haka na yi filatin jigo? yawa to astagabirullah amma yin da saboda ka kaso shi a kaɗan-kaɗan akwai yiwuwar gobe zai zama to ba shi ba an fahimci wannan da kyau ko saboda ka wannan shine dan adam kuma kowa ya haka yake ba a tsantsanta ra'ayi akan abu ba a yi wannan kamar haka Allah yake koya mana wannan ayar yace wanda zaka nemi yardarsa Allah ne kawai wanda zaka nemi yardarsa manzon Allah ne amma ba mutum ba wallahu wa rasulu ahaqqu an yurduhu in kuma Allah ya yarda da kai magana ta kare in manzon Allah ya yarda da kai magana ta kare shi yasa sahabbai daga an ji an dawo manzon Allah koya min abin da zan tafi aljanna manzon Allah ba na addu'a da zan yi manzon Allah kaza kaza kaza wani yazo manzon Allah ina da bukata a gun Allah ce mai bukatar ka sai ce ni so nake zama makocin ka aljanna sai ce ba wata bukatar bayan wani ce wallahi babu ita ita ce kawai har sau uku suke da manzon Allah ya ba wata ita ce kawai ita ce ita ce sai ya ce ka je ka dinga sallar dare kana ta yawan sujuda da dare sai Allah ya biya ma wannan bukatar taka su haka suke yi duniyar ba ta gabansu amma yanzu ko ta walƙiya ha gani sai ka ɗauka laifin kadar ne ka dinga cewa kuɗi da awaki ko da kujerar mulki da sauransu su duniyar ba ta gabansu bin su take suna watsar da ita mu kuma gudu take muna binta an fahimci wannan wanda shi ne halayyar mutanen yau kenan yasa in ana maganar sahabbai baka da bakin da zaka aibata musu baka isa ba wallahi baka da shi domin al'amarinka da nasu ya sha bambam suna ne da musulunci ya haɗa mu da tashin imani amma halayyarmu da tasu ba faɗe ba ce haihata haihata sun riga sun yi nisa sun bar mu a baya kawai sai dai mu ci rahamar Allah da jin kansa da alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa suna rantsuwa domin ku yadda da su wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu Allah da manzon Allah su ne suka cancanci ka nemi yardarsa in kanu mu'minin har in kun kasance kuna da imani hakan har in imaninku na gaske ne to yardar Allah da banzansa ita ce abar bida ita ce abar nema gare ku sai maliki cewa wa tauhidu damir fi yurduhu litalazimul rida'ain domin rida'ain yardar Allah da yardar manzon Allah abu guda ne iltizam ne sun cakudu da juna ba bambanci yardar Allah da yardar manzon Allah a haɗu suke sallallahu alaihi wasallama shine wallahu wa rasuluhu ahqu an yurduhu in kanu mumini na'am ayati gamala ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها na'am ذلك الخزي العظيم Allah ya ce alam ya alamu shin ba su sani ba annahu ay jamiru sha'an yanda al'amarin yake man yuhadidillahi wa rasula ay man yushaqiqillahi wa rasula duk wanda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah ka ganin fa magana ake akan manzon Allah an ce masa huwa uzun sai Allah ya karɓar gamar maganar yake ta yi kaga nan ma domin akan a ce alam ya alamu annahu man yuhadir rasula sai ka ce a'a alam ya alamu annahu man yuhadidillah wa rasula sai Allah ya sako kansa a cikin maganar dan domin duk wanda ya cutar da manzon Allah ya cutar da Allah an fahimta hakanan duk wanda yayi wa manzon Allah da'a yayi wa Allah man yudi'ir rasula faqad da Allah من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا duk wanda yawa manzon Allah da'a to kai tsaye yayi wa Allah da'a man yudayar rasul fa gada da Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza duk wanda ya juya baya daga yi ma da'a to fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu turo ka gare su domin kai monitoring din su duk abin da za su baka rubu da su kawai in anta illa al balag kawai in ka isar da magana magana ta kare Allah ta'ala yake cewa ba su sani ba su waɗannan masu cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu cutar da Allah da manzan Allah to fa anna lahu nar jahannam duk wanda aikin sa wannan ne cutar da manzan Allah da Allah to Allah ya ce iya da wutar jahannama a gobe alkiyama fa anna lahu nar jahannam iya da ajiyar wutar jahannama a gobe alkiyama Allah ya ce khalidan fiha idan ya shiga wannan wuta zai dawwama cikinta zalikal khizyul azim wannan ita ce kunyata mafi girma a ce a sa dan adam a wuta a gobe alkiyama ai karshen musiba ta kare karshen jin kunya ya kare kenan duk wata kunyata da asara da tabiya bayan wanda take bi Allah ya raba mu da wuta Allah ya raba mu da aikin da zai kai mu wuta to daga cikin aikin da yake kai dan adam zuwa ga wuta kai tsaye shine cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da shi ko cutar da shari'arsa ko cutar da sunnarsa ko cutar da iyalansa ko cutar da sabansa duk wanda ɗaya daga cikin wannan ɓangarorin aikinsa kullum aibata su cutar da su to kai tsaye cutarwa kan manzan Allah take komawa kuma duk wanda yake cutar da manzan Allah ga sakamakon su inji Allah fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha za a sashi a wutar jahannama kuma ya dawwama cikin ta yasa shekul islam ibnu taymiya a cikin sarimul battar yake cewa hukuncin mutumin da ya zagi manzan Allah ko ya aibata shi to kisa ne hukuncinsa ko ya tuba tubansa in Allah ya karba ya amfani shi a lahira amma ko ya tuba a duniya sai an kawar da shi daga doron ƙasa wannan shine fatawa dukkan malaman sunna in dai bakin ka ya sabbata ya cutar da manzon Allah magana ta gare ba a san a ga motsin ka a doron ƙasa a kau da kai kawai ka je can ka da Allah kuma ya yi ma hukuncin abin da kai to wannan shine hukunci game da taba janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowaye kuma yi wannan ko musulmi ne ko arne ne ko musulmi ne yayi abin da za a masa kenan ko arne ne yayi abin da za a yi masa kenan a janabin manzon Allah ba cewa wannan musulmi ne wannan arne ne wannan kaza ba wannan duk wanda ya taba kai hukunci za ka yi shiga wani kuma bayan hakan ga wutar jahannama tana jiran sa gobe alkiyama kuma Allah ce zalikal khizyul azim wannan kunyata ce hasara ce taɗewa ce mafi girma yasa a duniya ba kunya ake ji ba sai dai wani abu daban amma babbar kunya da babbar asara mutum ya mutu a lahira ya shiga wata magana ta gani yasa qur'ani yake ce mana ita alƙiyama khafiratun rafi'a ita alƙiyama idan an je a wannan yinin za a ga abin mamaki za a ga wanda ake ganin da daraja da girma a duniya ba a haɗa hanya da su ana kauce musu ana kauce musu suna nan a ƙar ana taka su ana wucewa kuma rafi'a a kiyama za a ga a duniya wanda bai isa komai ba ko magana yi ba a ji to kuma su Allah ya ɗaga su ake so a gani wannan sufar kiyama kenan ita alkiyama ba irin duniya ba ce cancanta da imani shi yake aiki amma a duniya ƙarya da shirbici da shirme ne yake aiki sau da ka nemi yardar Allah ka zamto mai gaskiya ka zamto mai yaban manzon Allah da sabansa ba mai cutar da su ba to wannan shine zai rufa ma asiri a duniya da lahira amma matukar kana cutar da manzon Allah tun a duniya Allah ba zai bar ka zauna lafiya ba ai ga misalai nan guda biyu wanda nan da shekaru duk shekaru kaɗan ma kowa ya san wannan shugaban masu zagin sahabban Najeriya da ya taɓa sahabban manzon Allah yake zagi shi da magoya bayansa yanzu mai labarinsa tun a duniya Allah yana shi ba kowa bane tarun mabiyan nasa da abin da suka ɓoye duk sai Allah ya nuna cewa su ba komai bane labarinsa ma an kusan daina yi ma ya fada makabatar tarihi domin ya cutar da nana Aisha ya cutar da sayyidina Abubakar ya cutar da Umar ya cutar da Hafsa wannan kuma su ne mafiya kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai bar shi ba ga ɗan tamoren kano shi ma wanda yake dinga sakin baki da wai da wai ya wai hanzar wai kore maganar yake malamai sun ce abin da babu za kore shi ne ai sai da akwai sannan ka ce za a kore to babu babu shi magana babu ita ballanta na ka ce korewa kake shi ma da ya gama tamorensa ya gama gaba gadinsa to gashi nan a garinsu mahaifarsa aka yanke mai hukuncin kisa wannan kadai wannan kadai yanzu a ce gwamnati ma ta ce ta yaje masa misali wallahi tallahi an karye mai alƙadari an karya mai gadon baya ba abin da zai iya yi kuma taba manzon Allah ba a wani wa lafiya ba a wani wa lafiya taba sunnar manzon Allah da taba janabinsa da iyalansa da sabansa wallahi ba za ka wani lafiya ba wannan sunnar Allah ce kuma ba ta canjawa in ka kana wani abu to istidraji Allah yake ba ne istidraji Allah yake ba akwai lokacin da zai damke ka shikenan a gama da kai kawai wuce zalikar kidul azim wannan shine kunyata mafi girma Allah ta'ala ya tsare mu na'am يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم na'am قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون Allah ya ce ya hazarul munafikun su munafikai suna taka tsantsan suna tsoro a duk inda suke ba ba su sha jinin jikinsu ba duk inda suke suna ɗarɗar suna fargaba wani halayya su kenan suna tsoron wani ya gansu suna tsoron wani ya ji labarinsu suna tsoron wani ya hange su iya cikin alamar munafiki ya zauna a gu amma za a ga yaƙi sakewa da jikinsa shine ya hadaru lil munafiquna idan a gaban manzon Allah ma haka suke yi suna nan kamar ruwa ya musu duka kullum mutum iya cikin dardar Allah yake cewa suna tsoron an tunazzala alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim kada Allah ya sauko da wuta sura a Qur'ani ta dinga bayanin abin da ke cikin zuciyarsu kuma Allah ya isa ya gadin Allah in ya so abin da suka ɓoye ma Allah zai bayyana shi ko ba ma akan munafiki ba najasa datti hatta annabi Musa alaihi salam lokacin da a saharatu fir'auna suka taru an gane da kyau ko a za a yi ƙure annabi Musa alaihi salam sun zo da da champion su da tsafin su da sihirin su da komai annabi Musa ya zo da dan uwansa annabi Harun da sandarsa ta mu'jiza annabi musa da ya ga an saki igiyoyi da ts- da- da guraye da layoyi sun zama macizai suna ta yawo sai allah ya ce fa'au jasa fi nafsihi ya kifatan musa فأوجس في nafsihi خيفة موسى mai allah ya ce masa قلنا لا تخف Mm.
إنك أنت الأعلى allah ya ce fa'au jasa fi nafsi ai fa'admara fi nafsihi sai annabi musa ya ɓoye wani tsoro a zuciyarsa bai faɗa ba ko annabi haruna bai san abin da annabi musa ya ɓoye ba amma allah ya sani ya fito da abin da ke zuciyar annabi musa ya sanya mana a ƙorani muna karantawa annabi musa ya tsuwarta lokacin da ya ga sahar ta fir'auna sun ajiye igiyoyin su zama maciji sai allah ta'ala ke ce kulna la takaf muka ce karka ji tsoro innaka antal a'la kai ne a sama duk shirme ne za su yi su gama kai allah zai ɗaukaka sai allah ya ce masa mai wa arki mafi yamini وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا Mm, إنما صنعوا كيد ساحر mm.
ولا يفلح الساحر حيث أتى allah ta'ala ke cewa ah, bayan ya ce innaka antal a'la ya ce fa alki mafi yamini annabi musa ajiye abin da ke damanka sandarsa kenan ajiye ta kawai abin da za ka yi kenan ajiye sandarka da ya ajiye ta lakaf ma sana'u sai take haɗiɗiye wannan tsafi nasu haɗiya take yi ba buɗe baki ta yi sandar duk wani tsafi yake zuwa yake shiga bakin take haƙi shi kaf sai da wannan tsafin nasu da tsatsubar ta ƙare ba abin da kake gani a wannan filin duk ta gama da su yadda wasu malaman tafsirin suke faɗa sai ta nufaci kuma inda fir'auna yake haka imamul bagawi ya faɗa iya can haya tebul a zaune ta nufaci musa ina haɗa ka da allah musa kai kama sandar kamar annabi musa sai ya rike sandarsa da ya rike sandar sai dawo sandar ya ji kuma an ce ba wani abu da ya canja a jikin sandar shi ne matsafan da yake suna da hankali suna da rabon imani shugaban matsafan ya ce tun da na ga wannan sandar ta koma hannun annabi musa ba ta canja kala ba ba ta canja girma ba na ce wallahi wannan ba tsabi ba ne kaga hankalinsa ya mai ya mai jagora ke wannan wallahi ba tsabi ba ne wannan mu'jiza ce to a ala'aita hal Allah abin da ke zuciyar ɗan adam ma zai iya bayyana shi abin da ka ɓoye Allah zai iya bayyana wa al'umma in Allah ya so shi ne munafakai suna tsoron an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubi Allah ya bayyana ya bada labarin abin da ke zukatansu Allah ya bayyana shi Allah ya ce qul istahzi'u ku je ku dinga izgilinku ku dinga izgili wa manzon Allah da sahabbai da masu imani ku dinga yi inna allaha mukhrijum ma tahzarun Allah ta'ala zai fidda abin da kuke tsoro an gane ko alhaduru shine alkhawf kenan Allah zai fidda duk abin da kuke tsoron faruwar su ya faru sai kun kunyata sai an ci nasara akan ku sai Allah ya tona muku asiri kuma karshen munafiki kenan a da da jiya da gobe haka munafiki yake kafin ya gama munafurci sai Allah ya tona masa asiri sai Allah ya fallasa shi kowa ya gane munafiki ne an fahimci wannan shine inna allaha mukhrijun ma tahdaru abinda kuke tsoro sai Allah ya bayyana shi an fahimci wannan na'am aya ta gama ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون wannan aya tana da sababin nuzul guda biyu amma ɗayan malamai sun firin jayar da shi shine cewa lokacin da za a fita tabuka akwai wani munafiki da aka tabi da shi da aka ji an dan tsaya kafin a ƙara sagun da za a taru manzan Allah ya yi takasimin runduna sai ki cewa ma ara ajbanu kuluban wa akbar butunan min haula yake ce ban taba ganin mayin wata ba masu kwaɗayi masu tsoro kamar sahabban manzan Allah ke nuna sahabbai a lokacin abdullahi bin abdullahi al'as yake cewa kazzabta innaka munafik wallahi la akbaranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ƙarya kake duk abin da kake siffanta sahabbai da wannan wallahi ƙarya kake sahabbai ba masu kwaɗayi bane sahabbai ba matsorata bane kuma wallahi sai na faɗa wa manzan Allah tsakaninsu da inda manzan Allah yake da nisa ya tafi zai faɗa manzon Allah labarin abinda wanda yake faɗa kafin ya je kad sabaqahul qur'an kafin ya je qur'ani ya riga shi zuwa Allah tun ya saukarwa da manzon Allah wani abin da yake faruwa manzon Allah ya ce a kirawo shi wannan mutumin kafin ya zo ma Allah ya ba da labarin abin da zai faɗa kafin ya yi maganar ba inna Allah ala kulli shay'in qadir manzon Allah ya ce kafin ya zo na tambaye shi ya ban amsa to tuni Allah ta'ala ya faɗi abin da zai faɗa wala in sa'altahum la yaquluna da zaka tambaye su zaka ji sun ce innama kunna naqudu wa nal'ab wallahi mu abin da muke wasa muke wargi muke kawai ai kawai mun dan rage zango ne irin hira ce ta matafiya haka dan mu ga saukin tafiya da sauransu da sauransu in yazo ka tambaye shi haka zai ce ma kuma da yazo manzon Allah ya tambaye shi haka ya faɗa masa ai ya rasula ina ma kunna naqudu wa nal'ab wallahi wasa ne dan wasa ne da wargi haka ne amma ba wani abu na faɗa mai muni ba sai Allah ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un manzon Allah ka tambaye shi abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzon Allah kake wasa wannan sune abun wasanka sune abun warginka ku duba yadda Allah yake kishin addini da ma'abota addini kai ne baka san ma'abota addinin ka kai ne ka tsane su amma hatta Allah kishin su yake yi ku duba sahabi fa sahabi aka taba fa ba manzon Allah aka taba ba sahabi aka taba amma Allah ya ce shi aka taba da shi da ayoyin alkurani da manzon Allah su aka taba ba sahabin aka taba ba amma yanzu baka da zagi sai ma'abota addini su ne basu iya ba su ne kaza kaza su ne kaza kaza bakinka kullum ya cika da aibata su kai kuma ga kashi nan dumu-dumu a jikinka a jikinka amma su ma'abota addini su ne abin zagi masu yi wa addini hidima da rayuwarsu ba ka ganin kimarsu ba ka ganin mutuncinsu to hatta allah rabu samawati wal ard iya ganin kima mai addini sahabi aka faɗawa magana amma allah ya ce shi aka faɗawa ba fazancen manzan allah aka taɓa kai tsaye ba a'a sahabi aka taɓa ya ce sahabbai manyan wata ne makwaɗaita ne ya ce sahabbai matsorata ne sai Allah ya ce abillahi wa ayatihi yanzu kai munafiki da Allah da ayoyin Allah da manzan Allah za ka yi wargi su ne abin wasanka abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahri'un yanda wannan za ka yi wasa waɗannan ne abokan wasanka da tsokanarka mai Allah yake لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Allah ya ce la ta'tadhiru ba ku da wani hanzari ba ku da wani hanzari shi yasa daga cikin dalilan da malamai suka ce taba manzon Allah ba a yi wa mutum uzuri akwai wannan ayar tunda Allah ya ce ba wani hanzarin ku da zan karba la ta'tadhiru la ce annafiya Allah ya kore uzurin ya kore ba zai karba ba la ta'tadhiru ba wani hanzari da za ku kawo in karbe shi kad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce a yanzu nan kun kafirta bayan da kuna da imani ku duba hatsarin taba sahabi ba taba sahabi iya sa mutun ya bar musulunci ya sa malamai har malaman malikiya duk ma malamai sun ijma'i dukan su ma sun ce duk mutumin da ya zagi sai na abakar ko ya ce sai na abakar ba sahabi bane to ya bar musulunci ya bar addinin musulunci domin ƙur'ani ya tabbatar da sahabantaka sai na abubakar ya tabbatar kuma kai ka ce ba sahabi ba ne ba fazan cewa ba musulmi ba ne ba fazan cewa ba fa cewa ɗan wuta ba ne kamar yadda yan shi'a suke faɗa ba duk ba a kai wannan matsayin ba ka ce yau sai na abubakar ba sahabi ba ne ko wani daga cikin sahabai ya fi sai na abubakar to malamai sun ce ka bar musulunci domin kada an kakar shi alƙur'ani to a nan ga irin abin da Allah ta'ala yake faɗa game da taɓa sahabbai manzan Allah ya ce la ta'atta zuru kar kafarfin ba da imani ba ku da wani hanzari ya kuma su aibata sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku da uzuri babu shakka yanzu nan kun waye gari cikin kafirci bayan da kuna da imani Allah ya ce in na'afu bin nun ko in yu'fa bil ya in na'afu an ta'ifa har in muka yi afuwa ga wa'ansu tawagar tubansu ya kai tuba nadamarsu ta kai nadama in Allah ya ga tubansu na gaskiya ne to ya ce akwai yiwuwa waɗansu daga ciki a musu afuwa malamai sun ce akwai wanda daga ciki da ake ce masa a wani bin humair iya ɗaya daga cikin wanda aka ce ya fada cikin wancan bala'i da ƙarshe kuma ya yi tuba tuban da Allah ta'ala ya karɓi tubansa har malamai suka kawo cikin littafansu wanda Allah ta'ala manzon Allah ya bada labarin Allah ta'ala ya bi masa to in ba irin wannan ba to babu shakka taba manzon Allah da sahabbai da Qur'ani ba a wani wa lafiya yani inna afu an ta'ifa to Allah ce nu azib ta'ifa babu shakka wa an sa tawagar sai mu musu azaba wannan wannan Allah ya daura wa kansa wannan yake hukunci mutum 100 ko mutum dubu su aibata sahabbai ko su aibata manzan Allah ko su aibata alkur'ani to Allah ka bar iya cewa ko sun tuba su duka ba duka zan karɓi tubansu ba akwai wanda za su ɗanɗana kuɗarsu domin su zamto ibaratun liman kalbahu su zamto izina ga wanda suke bayansu Allah ya ce in na yi afuwa ga wa'ansu tawagar to babu shakka wa'ansu kam za su yi azaba bi annahum kanu mujrimin domin su ɗin ƙada'anu mujirmai ne mutane ne masu mujirmanci masu ainihin a bayyana saɓan Allah subhanahu wa ta'ala malamin tafsiri ke cewa inna muhammadan ya zama annahu unzila fi ashabina daga ciki lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗawa manzon sahabbai wahayi akwai lokacin da yake cewa he su ce yuridu an yubtaha husunu sham wa qusuru wa qusuriha haihata haihata sai ce ai mun ji annabi ya ce wa za abu zai ci sham zai ci Siriya da yaki za su da karkashin musulunci wannan magana ai ba za ta yi ba to iya cikin izgilin da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ce ai yanzu ana washe gari sai ce ai an jiya da daddare an saukar mun da aya kaza munafikai ne suke faɗar wannan yanzu za ka ji ya ce a cikin sabansa ai unzila fi ashabi na qur'an ai aji an saukar mun da wata aya kaza da kaza da kaza suna faɗar magana ne da izgili wa inna ma huwa qawluhu wa kalamuhu ya ga magana sa ce zance sa ce ba wani wahayi fa addal Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qawlihim sai Allah ya tsinkayar da manzon Allah akan maganar su falan ma sa'alu lokacin da manzon Allah ya tambaye su qalu suka ce ma kunna naqudu fi shay'in min amrika wa amri ashabika walakin kunna fi shay'in mimma naqudu fi fi ar-rakab suka ce manzon Allah wallahi ba janabin ka bane ba janabin sahabban ka bane a'a mu dai kawai tafiya muke yi muna fadar maganganu don mu samu saukin tafiya kawai li yaqsira ba'duna ala ba'd don mu samu saukin tafiya muka man zangon yayanku sai Allah ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasari'un Allah ya ce a tambaye su da Allah da manzan Allah da ayoyin Allah so kacance suna izgili yanzu waɗannan su ne abin izgili gare su to Allah ya ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum babu shakka a ba wani hanzari da zamu karba gare ku inji Allah in min yi afuwa ga wa'ansu to Allah ya ce tabbas sai mun azabtar da wa'ansu domin waɗannan sun kasance mujirmai ne ay musirrin alal nifaq sun kasance masu ci gaba da munafirci ba su tuba ba kuma ba sa magana tuba a rayuwarsu to wannan iya koya mana a tadarruji fil qur'an kun ga tunda muka faro suratul tauba ga aya 60 da wani abu tana da aya 130 da wani abu yanzu mun kusa rabi to ba a ambaci sunan munafiki da sunan munafiki ba dudai alama ake faɗa alama alama alama to daga jin wannan maganganun an kusa a ambaci suna ko ba haka ba ne zauren kaɗan to za a ambaci suna amma sai mako mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan darasi na nawa ne sha biyu to wannan masu ɗauka sun ce darasi na yawa sha uku wannan shine darasin mu na goma sha uku a cikin tsoron tauba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba muladansa sha hudu to to darasi na goma sha hudu insha Allah na'am to wani bawan Allah ya ce a sashi addu'a Allah ya masa arzikin karuwa ta ɗa namiji to muna fatan Allah ya masa albarka Allah ya raya shi a sunna Allah ya ƙara wa mahaifansa lafiya akwai ɗaya daga cikin yan uwa shi ma kullun yana cewa sashi addu'a akan Allah ya bashi abin yi to Allah ta'ala ya bashi abin yi din to kun sai ayi wa Allah godiya kuma iya a neman addu'an Allah ya mai jagora ciki alkhairan cikin sa Allah ya hada su da shi abin da yake na tsoro da shari ciki kuma Allah ta'ala ya sare marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya da mu da mahaifan mu Allah ta'ala ka ji kanmu ka sa aljanna ce mu kuma da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka shiryar da mu ka dora mu a tafarki madidici dukkan abin da ya zama to alkhairi a wannan rayuwa Allah ka haɗa mu da shi abin da ya zama to shari ne a wannan rayuwa Allah ka raba mu da shi Allah ta'ala ka tsare mana imaninmu Allah ka tsare mana mutuncinmu Allah ka tsare mana addininmu Allah ka tsare mana rayuwarmu da ta iyalanmu duk wanda yake nufin mu da cutarwa Allah kai mana maganinsa Allah duk wanda yake nufin mu da alkhairi Allah ka haɗa mu da shi Allah mana roƙonka wannan gari namu Allah ka saukar masa da alkhairi da zaman lafiya da nutsuwa da dukkan garuruwan musulmai gaba ɗaya Allah ta'ala muna roƙon ƙasar mu Najeriya Allah ka mana jagoranci Allah kai mana zaɓi na alkhairi Allah ka tabbatar da daidai a cikin rayuwarmu da zaɓinmu da al'amuranmu na'am